أعوذ بالله العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وسكين ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله وسلم نبق الإسلام الحق والسماء أرواحنا ربه بالله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا صلى الله عليه واله عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يوم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وكما يبدأ mai gabatarwa ya gabatar da ni duk da bayan da ya wata zan da tsara kaɗan cewa ainihin taro ne dama ba da yan wasu ta shirya na kamar kwanaki hudu farawa daga alhami ko ce mai hudu karewa gobe a nan garin shinkafi wanda ni aka gaice ni yiwu yi jawabin rufe taron wanda ba a yi gobe insha Allah amma shi wannan taron zai zama waɗanda dama suka yi musharaka a taron kawai da ku saboda ka aka yi amfani da wannan dama na aimar tunda mutane sun san an zo gari ya zama an yi magana da kowa da kowa a daidai wannan lokaci da daddare kafin gobe a yi magana da waɗanda suka zo taron a keɓance wannan taron kuma an shirya shi tun watan shawwal na bara ne amma kasantuwan ƙarshen ramadan na bara yadda ya zo mana sai zama na ainihin wannan bai yiwu ba aka daga kuma sai ba a yi musamman ɗan a wani lokaci ba har yi zuwa da wannan daidai wannan lokacin kenan ba wani shawwal ɗin wani watan shawwal ɗin da shekara ta dawo to sannan kuma irin wannan taro yan uwa kan yi shi a shiya daban-daban na ƙasa domin ainihin a ba da dama ga mutanen waɗannan shiyoyin su rika samun dama su wasu haɗu ta wayannan tarukan don haka aka kai kamar nan arewa maso yamma wani lokacin da an kai shi arewa maso gabas ko an kai shi tsakiyar arewa ko an kai shi wani sake haka ko wanda kuma aka je kan zama mutanen wannan kewayen suka fi yawa a irin wayannan taruka to wannan maganar zan yi yanzu a nan zai zama kamar tunatarwa wato zan fata su kalamai ne a babin tunatarwa don san kuma su tunatarwa ba domin an manta ba ko ba domin ba sani ba abinda duk zan faɗi wani abu ne da aka san shi ba zan ƙara mana wani abu ne sabo wanda ba san shi amma ita tunatarwa tana amfanin mumin gashi abu ne ya riga ya san shi amma sai a gaya masa sai kuma ya zama shi ya amfana da shi kuma yadda Allah ta'ala yake faɗi a littafin sa mai hikima yake cewa farda kirfa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ka tunatar domin tunatarwa na amfanin mu'mini mu'mini duk lokacin da aka tunatar da shi ainihin yakan amfana tunatarwa ɗin haka kuma Allah ta'ala yana cewa innamal mu'minuna allazina idza zukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun mu'minai su ne waɗanda aka ambaci Allah zukatansu kan firgita kuma an karanta masu ayoyin Allah ayoyin ka kara masu imani suna tawakkali ga Ubangiji wato ayoyin alkur'ani da daga goni daga bango zuwa bango alkur'ani a turorinsa ayoyinsa kalmominsa har harfansa ƙididdigaggu ne ƙayyadaddu sanannu kuma ga mahaddasa nan turjik a cikin wannan al'umma amma kullum a karanta alkur'ani da mumin yana amfana a karanta za ka zalika babin tunatarwa ba domin amanta ba an koyar da mu haka da haka ma a ibadodinmu kaga kamar yadda Allah ta'ala ya koyar da mu a ibadodinmu kulle yawmin za mu yi ta maimaita sabul mazani bakwai ɗin abin biyu nunnunkawa wani ce mace abin biyu da ta ba abin nunnunkawa wato suratul fatiha wanda za a fara ayoyi bakwai ɗin nan a zama kowace raka sai an karanta wannan aya kuma kowace raka nan sai an faɗi duk ayoyin daga cikin jimlar ayoyin akwai ihdinas siratal mustaqim shirye da mu tafarki madaidaici wanda shi dan adam mabukaci ne ga ba kawai ake masa ga hanya ba yana bukatar kuma a biyar da shi hanya a tabbatar da shi yana yana da kurba ɗin domin shi dan adam in ainihin aka kare shi da kansa zai iya bauɗewa saboda haka ne Allah ta'ala ma ya sa mana ibadodin mu waɗanda suke tunatar da mu shi kodon lokaci ya sa mana salloli sau biyar ya sa mana azumi wata guda a cikin shekara ya sa mana haji ya sa mana ayyuka da ibadodi ba zama da ma daga lokaci zuwa lokaci wanda yake ba za mu taɓa mantawa da shi ba to magabta ya mukan tunatar da da mutane dangane da wannan wannan baiwa da Allah ya mana na kasantuwa musulmi kasantuwan an haifi mu musulmi mun girma muna ya sa kaɗan ne muke la'akari da ba wannan babbar ni'ima da muna ganin kamar ta zo ne dama lada kamar dama haka nan lada ne tunda ne an haifi an mu iyayen musulmi kakannin musulmi kakannin haɓa iyakan sanin mu duk musulmi ne ne sannan kuma ka girma a cikin al'umma musulma kakannin musulmi yan uwa saboda kamar ɗaukar musulunci nan kamar dama dama dole mu zama musulmi haka muka ɗauka tun da haka mun yadda ba mu gani cewa ba haka bane baiwa ce da Allah baiwa ce da Allah ta'ala yake kanke mu da mutum ya dubi duniyar nan ne ya dubi ta da kyau in ya san yana da mutum yana irin da ke gudana a duniya in ma bai sani ba yana iya tambayar wanda suka sani zai gane cewa a duniya yanzu musulmi ba su ne suka fi yawa mafi yawan mutane ba su ne mai saboda kaga ainihin ayyukan musulmi ba karamin daraja ne aka maka ba wai dama dama dole ka zama musulmi ba ne ta goma ce aka maka baiwa aka maka tv ta ka aka yi ya zama ka kafin al'umma musulmi ya za ka yi inda ka cikin wata al'umma ce wanda ba su san ma addinin ba wannan za ka ji labarin wasu al'ummu sai su baka tausayi su ba su san shirya ba kuma tsakanin su da sanin shirya ne da nisa wato ba kamar ma da su da abin da ba zai yiwu ba ma kamar haka ne ba ku wani ɗan misali na lokacin kamar shekaru ina jin yau yau yau shekara daga tamanin da tamanin da biyar zuwa yanzu shekara nawa kenan tamanin da hudu tamanin da biyar ba shekara shekara talatin kenan ko to tun yau shekara talatin ko lokacin da aka aka kama ni aka kai ni kurkukun kirikiri a leba lokacin lokacin an gwamnatin mulkin soja ta janaral buhari ainihin ta haɓare alhaji shehu shagari kuma ta tattara dukkanin ministocinsa duk ta zuba a kurkuku a lokacin ana ta yawan kama kame kowa ne ma a kama to a nan muna tsare wannan ko da ke labari aka bani ni ban gani ba akwai wani da aka kamo mutumin kasar sin china sai aka kawo shi turku da aka kawo shi sai shigo an shigo da shi daidai lokacin ana sallan azuku ana jami to da zuwa kawai sai yake da kawo in aka yi rukuka sai ya ce allahu kawai aka rukuku sai ya rukuka idan aka daga aka gama zuwa can sai aka sake zuwa sallar asiri fito shi ma sai ya yi zuwa can da aka yi magariba shi ma sai ya yi to sai da gaba bayan isha sun dawo sai ga lura ɗan ɗakin su wasu ba su je ba sai ce musu ko kuma ku je wannan exercise ɗin mani shi ya ɗauka gwada gwada ne ya ɗauka ana ba mutane gwalo gwalo ne in ka zo kurkuku sai ake maka dole ka dace ya ɗauka ainihin ya ɗauka ka kafin misali an an kai kurkuku sai da ana azabta shi ya ɗauka azaba ake mutu sai suka ce mishi ai wannan musulmi ne suke musulmi bai kamata ba bai san me yamma musulmi ba musulmi sai suka ce ai ko addinin su ne yace to aka musu tarihi ke gani wannan lallai babban mutum ne tunda ya sa mutane suna irin wannan exercise wannan zai misali ne ba kun ga wani misali a ce wai mutum shi bai ma san sallah ba bai taɓa ganin ta ba yanzu wannan kaga yaya wani inda an yi ta a cikin irin wa'annan mutane da ya ke nan da kana na cikin su kenan ko domin ba da nisa ba na ce muku sai da nisa nan ma a kankanin muna tare da mutane daban-daban waɗanda suke wasu sassa suke sassa daban-daban na wannan ƙasar da muke tare ka ga kuma ba san menene addini ko kuma abin da suka gada suke kuma waɗannan ma har ma muna cakuɗe da su saboda haka sai yau da kullum mutane sai suka ɗauka shi addinin nan tamkar gado ne yau da kullum mutane suka ɗauka kamar ana haihuwanka musulmi ne ka zama musulmi ka girma musulmi ka mutu musulmi kuma abubuwan da musulmi ke shi ne abin da ya kamata ka dinga ka gafi a cikin shi kuma wanda ya fito a cikin wani wani nau'in wata kabila ko wata ko wani irin nau'in addini ko wata ƙasa shi ma ta irin na yawan mutane suna da wannan fahimta kuma har za ka ji ma wasu suna faɗin haka suna cewa ainihin kamar kowa ya irin abin da ya gada kamar gado to gaskiyar magana ita ce musulunci ba gado ba ba jini ba ba kabila ba musulunci addini sako ne na Allah ta'ala ya zuwa dukkanin bil adama gaba wanda ya aiko manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi shi zuwa dukkanin mutane gaba kuma duk cikansu ana bukatar su da su imani da la ilaha illallah muhammadur rasulullah su kuma bi abin da wannan kalma take bida ƙa'idodin da kalmar take bida iltizami da ainihin abin da kalmar take bida ta fuskacin itiƙadi a zuciya da furuci da baki da aiki da gaba wannan saƙo ne na Allah ta'ala zuwa dukkanin jikin adama ba gado ne ba mu mujarrabin haihuwa ba ne na'am na yadda an haifi masu ne wannan ta goma shi ne wanda alhamdulillah mun gode ma Allah da wannan amma ba yana nufin shi ke nan an ce mutum mun ka zama mutum an gama ba dole ne ka san menene ma'anan zama mutum menene ya sa ka zama mutum saboda iyayenka musulmi ne ka zama musulmi saboda a garin ku musulmi garin ku musulmi ne ya sa ka zama musulmi in haka nan ne yana nufin kai musuluncin kana yi saboda ka gada kamar kana al'ada ne wanda yana nufin kenan kai da a wata al'adan kake da al'adan da al'adun akwai ana bukatar in ma an haife ka a cikin musulmi ka girma a musulmi to dole ka sani ka sani cewa wannan addini ne da ake itikadin sa a zuci a kullum a furta da baki a aiki da kafa dole ne ka san cewa sai ka itikadi da cewa babu wani ubangiji in ba Allah ba shi kaɗai ke tafi a bauta masa dole ne ka kulla a zuciyanka cewa shi wannan ubangiji wanda shi ne mahalicin kowa da komi wanda shi kuma kaɗai ya cancanci a bauta masa ya aiko manzonsa muhammad sallallahu alaihi wa sallam da saƙo ya zuwa bin adama baki ɗaya kafin zuwan wannan manzo allah ya aiko manzanni da za'ama ga al'ummu daban-daban a zamuna daban-daban wannan shi manzon shi ne na ƙarshen a jerin manzanni sakonsa ya haɗa duk kowa da kowa shi kan duk manzannin da suka gabata kamar yan albishir suna zuwa ne kafin wannan manzon dukkanin al'ummoyi sun an tura su ne zuwa al'ummunsu na zamuna kowane manzo an tura shi ne zuwa wani mahalli ga zuwa waɗansu nau'in mutane a wani zamani wato kenan zai zama shi wannan manzon an tura shi ne zuwa ga gari kaza da kuma a gani ka zan yan al'umma kaza kuma na wannan zamani sun yakan zama ma a wani lokacin na yakan zama akwai manzanni daban-daban a lokacin guda wannan a wancan gari wannan a wancan gari kamar yadda a lokacin da annabi ibrahim ya yi akwai akwai annabi lut da aka tura zuwa ga mutanen nan da suke aikata mummunan aiki shi ana aikin shi zuwa ga wayannan mutanen ne kawai iya ba ma a cikin gari ne ba mutumin garin ba ne amma an tura shi zuwa ya zuwa gare su da sako su daina waɗannan miyagun ayyuka su ce imani da Allah su kyautata ɗabi'un to kaga a lokacin guda ana iya samun annabawa ma da da- kowanne a mahallinsa ya zuwa zama da da kuma da da kuma al'umman da aka tura shi zuwa gare to sai karshe aka turo wannan manzon wanda yake shi da dukkanin al'ummu ne gaba ɗayan na dukkan zamana har ya zuwa ranar ƙarshe da saƙo na ƙarshe daga Allah zuwa ga Adam. To kaga da saƙon ya zo mana yau da kullum muka daɗe sai muka ɗauka ainihin mun gada ne. To na mun gada ba mu ci ba mu gada ba. To amma gadon nan dama dole ne mu gada ko ko ta goma shi aka yi mana ko fifiko aka yi mana. Ai ba ƙaramin dara- daraja ba ce a ce ka fito a cikin al'ummar mutum. Wannan Allah ya daraja kan. Ina fito da ka a cikin wasu al'ummar kuma ba. inda hawaye da ne kai musulmi to da zama na zuwa kuma ka san meye musulunci ne musulunci nan sako ne na Allah ta'ala wanda yake da ɗan ke ka san sakon kuma ka aika sako wannan shi ne zai sa ka sami sakamako a wajen Allah gobe kiyama domin Allah ta'ala ya yi wannan doron ƙasa ne ya ɗora mu a ciki a matsayin muhallin gwai zai ya gwada mu ya ga waye zai kyautata aiki bayan marhalan gwajin nan ya kare binciken mu za mu za a komar da mu zuwa wata rayuwa bayan kowanne ko- ko- kowa an ba shi dama an zo da shi an gwada shi lokacin gwaji ya kare an wuce karshe za a kawo karshen wannan rayuwa a doron ƙasa dama can ba a rayu a doron ƙasan ba baban mu adamu an halicce shi ne a sama a aljanna aka zaunar da shi sama aka zaunar da shi aljanna aka sauko da shi ƙasa da da saƙo kama kama daga lokacin da kan muka yayyafa muka yayyafa muka yayyafa muka cika ko'ina to bayan wani lokaci kuma gaba ɗayan mu ƙarshen zo- zaman doron ƙasa zai kawo wanda za a ɗauki ran kowa da kowa a baje ƙasan ma sama ma a runtumo da ita a keta sama a runtumo da taurari da rana da wata a kece su a baje su amma da komi sannan Allah ta'ala ya tada kowa tun daga adamu har ya zuwa waɗanda za a yi burin ƙaho a kansu sannan ya bijiro da mu ya zuwa wata rana ranar bincike sannan a- a ranar binciken da ke a zo da kowa a tambayi shi dangane da rayuwarsa ya sarrafa sako ya je mata kuma ya amsa wasa ga sakon kowace al'umma a yi mata hukunci annabin da ya zo a kira ta a yi mata hukunci har ya zuwa lokacin za a kira lokacin wannan manzo shi ma ka a kira kowace al'umma kuma da jagoran kowace al'umma a kira ta da jagoran suna cewa jagoran na littafi ne suna cewa jagoran na annabi ne duk duk ba ba sabawa bane ba su sabani ba jagoran nan annabi ne da kuma littafi da addini ne kammalalle wanda annabi ne wasu ko ko in mutane za a tambaye su wani an fa su kai mu manzon su ya kuma suka halarci shi bayan sa mu wannan mu wannan al'umma za a tambaye mu dangane da amsuwan da muka yi mu manzon nan da kuma halarcin da muka yi masa bayan sa ya muka halicce shi kan amanan da ya bar mana bayan ba shi mun riƙe amana ɗin din ya bar mana amana kafin ya ɗin ya bar mana waɗansu abubuwan da yake in muka riƙe ba za mu ɗauki ba ya muka yi mun riƙe su ko ko mun kawar da su to duk inda za a tambaye mu sannan kuma akwai tambayan al'ummu akwai tambayan zamuna akwai tambayan ɗaiɗaiku kowane mutum shi yi za a za a tsaye da shi gaba ga ubangijinsa a tambaye shi kan abin da ya aikata ba ma ainihin ma a tambaye shi da ainihin a mahukumtan mala'iku ba a'a Allah ta'ala mahaliccinsa zai magana da shi baka da baka ba tare da mai tarjama ba ba tare da wata wani ya ce mishi Allah ya ce kaza ba a'a shi da kansa Allah ta'ala yana magana da shi. kuma ya ji maganar Allah ne saƙona bai zo maka ba ya kai bawa na Allah zai tambaye kowane mutum saƙona bai zo maka ba bawa ya ce ya Allah ya zo to ya kai da saƙon ka imani ka aikata sannan za a tambaye shi kan kowane bangare san ka san ka ana masa tambaya har ya rika kawo tsurori ya rika cewa eh bai same ni wannan ba saboda kaza saboda kaza sai ya ce eh, in ya ce wannan Allah ya ce masa wannan in ya ce masa Allah sai karshe ma sai mutumin ya mutum ya karasa ya ce ya rabu gaskiyar magana shi ne na ji tsoron wasu mutane ne ya sa ban yi haka nan ba sai kuma Allah ta ce to ni ya fi cancanta ka ji tsoro ba wani wannan kowane mutum Allah zai magana da shi kowane mutum baka da baka ba tare da mai tarjama ba ba ba wanda zai fassara miki muryan Allah ko yake miki Allah ya ce kaza a a shi ne ji magana kuma an samu Allah kowane kuma kowa za a yi miki tambaya dangane da abin da ya kulla a zuciya da abin da ya furta da bakin da duk motsi da gaba motsi da gaban nan ko ya haɗa har da kyallar duk ido da shakan kowane hanci da jin kowane kunni da furta kowace karba duk da duk motsi abin tambayoyi kaga ake rayuwar nan tana da hadarin gaske domin an aje ka gidan gwaji ne kuma za a yi maka tambaya za a yi maka tambaya ne dan ga- ga- ga ma'auni an baka sako da Allah ta'ala ya aiko manzon shi ne abin hau ya rayuwarka ta kasance daidai da sakon ko sabanin sakon a nan ne magana ta sannan za a yi mamu- za a yi- za a tantance ma- mutum komi da komi zai ga abin da zai aikata an rubuta an ba shi kuma a rubuce har ma mutum ya ce ya sami wannan littafi baya tallata ko ɗan ƙarami ko babba zai ga cewa ko hararaye ko gwaloyi ko kince ko yafuce ko menene ma zai ga an rubuta وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ko ku koya abin da ke- abin da ke cikin zukatan ku ko ma ku bayyana Allah zai muku isa da yaka kaga hadda tunanin zuciya ba kawai abin da ka furta da baki ba hadda tunanin zuciya ka bayyana ko ka bayyana ba za a yi muku isa da yaka to sannan bayan an gama hisabi mutum ya tabbatar tun daga karanta takardar sa ya san inda aka rufa sannan kuma Allah ta'ala adili ne shi kuma adalci ba kawai ana yin ta bane ana nuna an yi shi wato da ainihin da da da da, da Allah ta'ala bisa adalcinsa za a zo kiyama ya ce wannan eriyan duk ku yi aljanna wa'annan ku wuta na gama kuna tsammanin zai zama Allah ya zalunci ba zai yi wa saboda Allah ya san wane ne ya cancanci aljanna wa ya cancanci wuta to amma ba haka Allah zai yi. saboda shi adalci ba kawai ana yin ba ne ana nuna an yi shi. dole zahiri a nuna an yi shi yasa ma sai aka ba mutum aka ga ya ga abin da ya kaza kuma ya san shi ya kaza sannan sai a zo a yi gungu-gungu na mahukunta mala'iku wannan suna hukunci akan kaza wannan kuma ya je duk kowanne a tantance komi ce yanzu ana hukunta wani dan wani abi aƙida ɗinsa abi ibadodinsa abi duk wayannan kowane ɗaya bayan ɗaya sannan a zo abi haƙoƙi abi haƙoƙi da ke ra'ayi ra'ayi wani akwai haƙƙin iyaye akwai haƙƙin ƴan uwa akwai haƙƙin makwabta akwai haƙƙin kafin haƙƙo kowane haƙƙi kowane haƙƙi don ana ana cewa adalci shine ka ba kowane ma'abokin haƙƙi haƙƙinsa to za a dumi haƙƙin kowa kan mutane kowane mutum za a yi masa. sannan bayan an kammala an tantance ga ayyukansa na lada ga zambi duk an ainihin ana tantance wannan zai sami ƙarin lada zai kuma mai yiwa kuma ya sami ƙarin zunubi ko ya sami ragin zunubi domin a ranar kiyama wajen hukunci ayyukanka ne su ne kamar kuɗinka a ranar ayyukanka kyawawa su ne kuɗinka a ranar sallolinka azumunkanka sada zumuncinka sadakokinka kyaututtukanka har da murmushinka ga fuskan mutane da kyauta sama al'umma da kake duk shine shine kudin dukiyanka kenan da shine za a zo a ɗauko a hisabi haka kuma bayar ga wannan kuɗi mai kyakkyawa akwai mummunan kuɗi shine muna miyagun ayyuka wanda ya haɗa ku manya da ƙanana cutar mutane eh, zaluntansu ne kai har da harara da gwalo ko da ku a duhu to shi kuma ya ce maya ayyuka sai a zama ga kyawun ayyuka ga munanan ayyuka sai a zo da mutum sannan sai a kira waɗanda suke suke bin shi bashi wanda ya ci haƙƙin sai a ɗibi ladansa a basu in ladansa ya ƙare a ɗebo zunubansa a ƙara masa idan aka gama tantancewa kaga wannan kaga an gama ma da gani ya ga kwandunan sa guda biyu wannan kwandon lada wannan kwandon zunubi ko ba a gaya masa ba ya san wanda ya fi to duk da aka sai a ce a je a auna a ma'auni mai tafuka biyu a ga wanne ya fi nauyi a je a a auna shi da kansa ya gani ya ga cewa ba a cuce shi ba, abin da ya yi ne a kai masa sannan ga mala'ika yana wajen awo yana kallo sai ya faɗa da ƙarfi kowa a fadalin tashin kiyama zai ji magana ya ce in ya in ya rabauta ladansa ya rinja jin ya ce wani dan wani ya rabauta sannan sai wuce sauran alma na ta kawo domin ta muna taya kamar na ma zallawa ya ce a hanyar ranar da mu aka ce kafin a je wajen awo mutum zai ga na da aka ce uba zai ga ɗansa ya ce ya ɗana san ko zai hanyar kewa ko za ka taimaka min da wani abu na ladan ka ko zai hanyar kewa ya baba wallahi ka kasance baban arziki a duniya ko me ne ka daɗa waje na da a duniya ne ina maka amma yanzu yau ban san ko ni ma zan hanyar hanyar ke a yanzu ba na iya baka ladan ko kaɗa aka ce mace za ka ga mijin ki ce ya mai gida ainihin ko za su ce makamin da aiki ya ke uwar gida mutumin kirki za mun zauna mun zauna lafiya da a duniya ne komai ina miki amma a nan wallahi ban san ko za ku yi ba Allah ya baki yau ma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha bi qalbin salim ranan da ainihin dukiya da aya ba su amfani kuma sai wanda ya zo da dukiya wadda ta minka ta minka zuwa ga Allah wai sallama ma Allah wato wanda ya bi Allah ya sabu da ran da mutum zai guje ma yau mai firar nufin min ahihi wa sahibaki wa bini ran da zai mutum zai guje ma ainihin dan uwansa da matarsa da ƴaƴansa ran da zai ran da dan adam zai burin zai mujirmi yawbar yawbar mujirma yau idan yau lawin ta bi min alami yau idan bibani wa sahibaki wa ahihi wa fusilati wa mutum jami'a kuma yanzu idan nan zai burin ma ya san da komi da ya mallaka shi har kowa da kowa ƴaƴan ko san ko anan musiban da mutum zai gani ya ba da sansan ƴaƴa ba zai tun da ya sha faruwa mun sha samun labari kuma mun gani ma da idan mun koji labaruka daban-daban na waɗanda ainihin sukan nemi ceton ƴaƴansu ka kasa halaka akwai wani mutum wanda gidansa ya kama da wuta da ƴaƴansa ya kuka ne yana ƙoƙarin ya fito ko da aka fito da shi aka yi asibiti yana cewa yana kan manya yaron ana cewa ai sun fita lafiya alhaji kun kun ba gaya masa kuma daga baya yaro shi ga shi yana kallon wuta din amma ya kuka ne akwai kuma wata uwa ma da aka wannan ya faru a Lagos wata mata ƴaƴanta na bene ya kama da wuta ta je ta kuka ta shiga tana sun kuka yara ana ana tafiyawa amma Allah ya sa ta fita lafiya kuma ta iya fita da yara tana ganin gara ta ƙone kuma ya kama shi faruwa mu kuma ai zaka ga ainihin ana ana neman a kashe su amma suna tsoron su kare ƴaƴan kuwa za ka ga kan da rufe ɗan ne kar kar kar kar aka tsada amma a ranar lahira aka ce mutum zai zai gudu mai ƴaƴan zai gudu mai duk kowa da kowa kai kuma zai biyu ma ya san ya nemi fansa da duk kowa da kowa a san muna zaune a kirkirin na zan ba ku labarin kirkira akwai wani mutum da ya ce shi da za a yadda suke karɗin nan da za a ce ya kawo duk abin da ya mallaka tun daga allura har zuwa sama amma in za a kyale masa matansa da 'ya'yansa zai bayar da komai zai har wani masu sai wani ƙarfi da wata ne ya yi ce tun daga allura har kuma yana da ɗan wadata zuwa komai zai iya barwa inda za a tafi da shi to a lahira ko aka ce zai iya burin ya nemi kan sama da matarsa da 'ya'yansa amma nan mutum ba zai ba zai iya neman fasa da yayan zai mai ba da ransa zai yi yayan ba ma da nan haka nan ne bayan an gama duk wannan misali an yi kauna sannan kuma a zo shekaran sannan gashi nan gashi nan wannan yana ƙone na nan cewa to kun ga ashe wannan marhala da wannan mataki da muke zaune na rayuwar duniya mataki ne na lokacin aiki mataki na gaba wanda za mu rayu dindindin ba sauran mutuwa wannan ana karewa a mutu amma wancan ba za mu wannan ita ce rayuwa ita ce rayuwar da mutane sun kai sun sai kamar yadda Allah ta yi wa innal akhirata la hiya al-hayawan law kanu ya'lamun lahira ita ce rayuwar da mutane sun sani nan za a dawwama dindindin ba ta sakin ba to amma wannan rayuwa wadda ba ta da iyaka ana auna ta ne da ya ka rayu a wannan gajeruwar rayuwa mai iyaka kun ga kenan wannan rayuwa da muke ciki tana da muhimmanci tana da muhimmanci gare mu saboda mene a nan ne za mu shuka abin da za mu girba gobe a nan ne za mu kama ma kanmu kuma koma gobe to sai ya zama na Allah ta'ala ya yi mana tagomashi a kan tagomashi baiwa a kan baiwa fifiko a kan fifiko na farko ya yi ma mutane in halittar mutum aika aika mutum Allah ne mai halitta in ga dama yana aika kowane abin da ya ga dama ba wani abu kai ba ya sa ka zama mutum ina mutum zai gaba ce me yasa nake a mutum ne tambaya me yasa kake a mutum tambaya ka yi rawa ne aka yi ka mutum wani lokaci an shawara da kai ne ko ka ba Allah shawara in za ka yi lissa ka bayyana ba mutum ba sai ce to a wani gari auren na moda haka aka yi ina maku misali ne kawai haka kanka ne ba sai ka zaɓa ba haka kawai kai kanka yin ka mutum zaɓin Allah ne ba zaɓin ka bane ba ka ganin kadangaru inda an yi ka kadangare ba ko ka aka yi ka akuya sarkin ba a kyara maka wuka ko wani matsala bai sake ka to sai aka yi ka mutum aka yi ka mutum kaga zira ce babba aika wata dabba bayan an yi an yi mu mutane wannan daraja ce daga wajen Allah dun godiya ne kamar da Allah sashi mun kar- mun karrama bani adam mun fi musa ta jiki yake abuwa da dama da muka bi muka dora shi muka dauke shi kuma a tudu da da ruwa da aka dore da ake ɗaukar mu abin hawa gashi nan mu ya- abubuwan hawa daban-daban a- a- a- hawan dabbobi masu kafafuwa hudu sannan kuma ga ga ga ai ga yi waɗannan abubuwa daban-daban da muke hawa a tudu da ruwa har da iska muna da ɗan adam yana hawan keke babur mota yan jirgin sama jirgin ruwa duk yana hawa dole karamawa Allah ta'ala ne in ka lura da ga tsuntsaye nan yadda suke sheka yadda kakannin kakannin suke sheka tun tun arewa suke sheka ba ranar da suka kaɗi miki suka ce ko a je makaranta ne a koyo sabon technology amma suna shekan sai da kakannin suke yi. su ba ba wani tsari suna rayuwar da shekama ne kuma ka ga ga ga yadda shanu suke da ake ake kullu ake sayan kasu ana cikin namu wasu da kungiya suke yankan ya isa ka ko ki sabe inda ka zaki fara suka yaga da tsohon su ai kaga aiki ke nan dan adam sai zuba wa to duk Allah bai isa ka ba yayi sai ya hore ma dan adam an hore ma dan adam su kan karama ce da Allah ta'ala ya ma dan adam yanzu kin sauran hadisi to kuma kamar yadda ya zo cewa shi dan adam an tambayi amirul mu'minin alaihi salam dangane da mutum da mutum da mala'ika wani ya fi wani wa ya fi wani tsakanin mutum da mala'ika sai amirul mu'minin alaihi salam ya ce ainihin eh, mala'ika yana da ruhi bai da sha'awa dabba tana da sha'awa ba ta da ruhu mutum yana da ruhu yana da sha'awa idan mutum ya fi ƙarfin sa ran ruhin ya ya- ya- ya fi ƙarfin sha'awar ruhin sa ya fi ƙarfin sha'awar to ya fi mala'ika ni shi mala'ika ba a gwada shi ba shi ba shi ƙarfin jarabawa Na- mai mala'ika baya saban Allah ba yi shi yin sako ba sam ba zai yi ta tunanin sako ba saboda baya ma da sha'awa shi ko dan adam yana da sha'awa sha'awoyi ga sunan daban daban shi amma mu dan adam ya fi karfin sha'awansa to ya fi mala'ika karfi. amma idan kuma sha'aw- sha'awansa sai galaba akan shi gara dabba ce mun kaga ita akuya ba ruwan ta kawai ita ta koki an gama ita kuma ba abin da ya dame shi awon ta kawai ba ganin mutum ba abin da ya dame shi ya ce koki ke ke ke ya bi mata an gama rayuwar su ke kuma abin da yake ya daidai ne saboda shi ba ruhi ne ke kama da shi hankali kama da shi ba ruhi ba mala'ika yana da hankali bai da sha'awa bil adama yana da hankali yana da sha'awa mala'ikun dabbobi suna da sha'awa ba su da hankali an gari gama da ce ba ruhi ba in ainihin abin da- abin da ruhi ke bulu wani ruhi kowanne yana da shi. amma a ruhi yana amfani da hankali wanda ita dabba ba ba ta na dabba tana da hankali irin nata amma ba irin na ɗan adam ko na mala'ika ba don ka ita ba ta ba ba ba a kallafa mata da yi mai ba mala'iku an kallafa mata su yi kuma suna yi bari kuma ba ba su aikata abin da aka- aka- aka aka hana suna iltizami da wannan saboda ba a sa masa sha'awa to su ko su ko su ko dan adam in in in ya kyautu sa kaga ya ya ya ma fi mala'ikar daraja in ya shiga aljanna sai mala'iku su masa biki to haka wannan wannan yin ka bil adam ina kokarin yin ka kaga yin ka bil adam daraja ce babba sannan kuma zirgishin wannan bayan an yi mutum bil adam to abin da yake zama yin yin yin ka mutum shine yin ka mutum ya da yin ka mutum to da a yi mutum musulmi da a yi mutum musulmi a yi shi musulmi da a yi shi ba musulmi ba ya ka gani ma idan aka aka yi mutum ba musulmi ne da shi to gara da a yi mutum ba musulmi ba ga- gara a yi shi dabba da a ce gobe kiyama ka zo gaban Allah sunan ka kafi to gara akuya da kai ba ma akuya ba wallahi gara alai domin su sauran dabbobi za a ce ba su zama kafaya shi ko mutum za a yi masa sujadi fa Allah Allah ta rage wai kullu kafiru ya laita ni kuntu turaba kafiri ya ce ina ma na zama turbaya in ya makoman dabba yake yi kaga dabba ta ci saboda za a kyauta ita dabba ba za ta kyauta bayan an yi sujadi za a ce ka baje an ce za a yi ma dabbobi sujadi sujadin za a yi musu shi shi ne za a yi musu sujadi wanda suka koyi wata wata tsarama kuma su ma za su za su taimaka wajen hisabin bil adam don za su ba da shi mun zo imanin zai ba da shaida ya kan kawo bayan kifi ma zai zo da shaida cewa an kama shi an kona shi in kuma zai ce zai kawo kara in an kai shi ba don abinci ya ce ya kashe ni ba don yi abinci ba don ba kawai saboda mugunta a yi masa a yi masa a- a- a karfa masa farko to tsakanin dabbobi da dabbobi ma kazalika su ma za a yi masa misali amma bayan an zo an gama shi ke sai a ce su bace su zama kaza su ke an gama amma dan adam in shi in shi kafiri ne a tsohon a gaban saboda ka ga shi kafiri ne ce ya laifi ne kun shugaba ba yana burin makoman dabba ba ka ga dabba ta ji ba to da ayyukan mutum amma ayyuka ba musulmi ba to gara ayyuka dabba ka ga ainihin darajar yinka musulmi ya ta komi to cikin musulmin sai Allah ta'ala kuma ya kara mana wata daraja domin wanda ya bi annabi Nuh ko wanda ya bi annabi Ibrahim ko wanda annabi ya bi annabi Musa ko wanda ya bi annabi Isa duk musulmi ne duk ba amma da wanda suka bi annabawan da suka gabata duk musulmi ne a sha'ala to amma sai Allah ta'ala ya mana fifikon da ya fi wannan manzan da ya fi kowanne Muhammadu Rasulullah sai ya zama shi ne annabin mu shi ne annabi shugaban annabawa Kai, wannan daraja ba karamar daraja ba daraja da cikin daraja ka san wata daraja yadda take ko ka san dukkan dukkan duk mukami yana tare da ɗawainiya duk matsayi daraja tana tare da ɗawainiya me yasa ake ce ma mutum mai mukami kaza saboda an ɗora masa alhaki akwai alhakin da aka ɗora masa idan aka ce kai ne kai idan aka ce kai malamin makaranta ne misali ga almajirai a gaban ka, kaga an baka alhakin malamin makaranta abubuwan an baka alhakin almajirai na hannun ka, an baka amana na almajirai saboda ka kana da matsayi akwai ɗawaini a kanka to in aka ce kai ne babban malami kamar a makarantar firamare a ce kai ne hidimar to kana da ɗorin alhaki da bikin sauran malamai saboda kai kuma an baka amanan hadda malaman da ɗaliban da kayan aikin makaranta an baka amana idan aka ce kai ne eh, principal na secondary ko ko vice chancellor na jami'a ko aka ce kai ne eh, sarkin gari ko aka ce kai ne hakimi ko aka ce kai ne mai unguwa an tsara maka arziki ne aka ce kai ne shugaba a wani ko aka ce kai ne liman a masallaci ko duk lokacin da aka ce akwai wani matsayi to tare da shi akwai mene ɗawainiya akwai abin da aka tsora maka akwai alhakin da aka tsora maka to kasantuwa musulmi shine babban mukami inda akwai sarkin duk duniyan nan akwai sarkin duk duniyan nan akwai to zama musulmi ya fi zama sarkin duniya ne saboda babban matsayin shi ne musulmi in ka gane to sai aka ce kai musulmi ne wannan bayan nan akwai ɗawainiya ba akwai abin da fara kai a wurin me yana kai a wayan mu a matsayin mu na musulmi a buga mana ganga a yi mana a yi mana waka a ce mu jikokin mu jalabi ne ko ta wajen babanmu ko ta wajen matanmu
Ka gama lafiya. Kara lafiya don fara.
ko ko ai ko ko a ce sai mu ya wa- ya'yan wani ko ko mu sai mu fulani ko mu sai ka sai mu kaza shine shine matsayi ta aiki shi musulmi an tsora masa aiki da abin da aka aiko wannan manzon shi da za mu ce tambaya zan yi tambaya ne ni zan har farko ce ku yi mai kiro kawai ku yi tambaya menene musulunci amsa musulunci shine yarda da kuma aikata abinda manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ya zo da shi daga wajen Allah tambaya wata tambaya tambaya wane ne musulmi amsa musulmi shi ne wanda ya yarda yake kuma aikata abinda manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ya zo da shi daga wajen Allah ya yarda da saƙon kuma yana aikata saƙon shi ne musulmi ba wanda ya gada ba ba wai gidansu musulmi ne ba ko kakannin musulmi ko a garin musulmi yake ba ya yarda a zuciyarsa ya furuci da bakinsa yana aikatawa to shi ne musulmi to kaga a cikin wannan matsayi yana da tare da wata akwai aiki na ka aika to akwai wani ƙarin aiki da aka ba musulmi قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني kace da su wannan ita ce wannan wannan ita ce hanya ina kira ya zuwa ga Allah bisa basira wani ni da wanda ya bi ni wato da ni da wanda ya bi ni za a tsora mana kaga mu an mu ne an tsora mana shiryar da wanda ke ba su ba mu nuna masa hanya Allah al'aba mu ce dole ya baya ya zama mutum amma dole mu fita aikinsa mu nuna masa menene musulunci ko yayi ko kai amma wajibi ne mu nuna amma ku lura da abin yadda yadda- yadda muka koma da addini sai muka mai shi gado sai aka ɗauka cewa in ka ana ka musulmi ne kake musulmi wanda aka kai shi ba musulmi shi ba musulmi ne an sami a wa- a wannan ƙasar wa- wani sarki a wani gari ya auku ne ba tari ba tatsuniya ba an na san garin na ma san sunan sarkin amma ba zan faɗa ba wasu mutane wasu wasu wasu mutane suka zo za su musulunta yake musu ba a musulunta ɗansa ne yana haƙi a wani gari sai ya zo da waɗansu wani- wasu ɗan ƙabila na wurin da yake haƙin ta ɗin sun zo su musulunta sai suka zo fada da wasu za su musulunta sai su kai ba musulunta ana yi wa mutum ya ce suka ce mun ɗauka za a yi kira kai ba a ce ku zo ku kawai na abin da ya gada ne da suka fita sai ce ma ɗan na baka da hankali su musulunta mutumin ne mun zama sai dai da su ke na mun kwa shekarun baya akwai wani dattijo ne a cikin mun ba kwanan nan wannan abin ya kuwa ɗan shekarun baya ne ɗan dama amma akwai wani dattijo ɗan shekarun baya yake faɗin da shi tun yana yaro a kan gaban sa ya gaya musu ba a shiga kuma ya gaya wasu jikokin sa suna shiga ya ce mana ko kuna shirme ne ba a shiga ko ya mana ba a shiga tun wani yara musu duk ya kan ba a shiga yawan mutane suka rufe a jikin ɗauka jini gado ne to ya hau kanmu mu nuna mu wani suke amma su ne wani mu'amala muke da mutane sai muka ce kowa ya yi wai sai muka dawo lalace wanda ya zo mana wai sai aka dawo ma aka ce yanzu wai sunan mu ɗan ƙasa wai mu sunan mu wai najeriyawa wai mu 'yan najeriya wai 'yan najeriya ne ba bambanci addini da musulmi da da musulmi duk ɗaya ƙasa ɗaya al'umma ɗaya makoma ɗaya a zauna lafiya kai ka ce addini abin da aka aiko annabi da shi kenan da abin da aka aiko annabi da annabi annabi da annabi annabi da shi kenan ai da ba addini me yasa yanzu sai la ilaha illallah suka yaƙe shi sai aka ce yanzu sai ga kima na takwai ba wani wanda yake ce ma kowa ko kai ne wani ne ke addini ko da kaga har ma ga su maman bai maman oh na dai fine har is bongo fine ba ran za a ce ba maman bai bi ga addini akwai manja ne akwai an ce kowa yana addini da ya gane amma da saboda Allah haka ne al'amari kai da Allah ya fifita to wai akwai abin da ke wannan mamuni wai sai muka dawo kuma wai muna neman mafita Ka, wannan abin da alaji abin alaji wai muna neman mafita duk abuwa sun rikici ke mana wai yanzu ana neman mafita ne dubo da musulmi shi shi wanda yake ba musulmi shi dama mai san mafita ba shi ba shi da addini ba shi da alqur'ani ba shi da masu kai da kai da Allah ya turo manzo saukar maka da littafi shirya na Allah ta biyana da kulli kai komi da komi da ne manzon nan ya bar maka gadon addinin nan da ya bayyana maka komi kan kasan ka har ma yake cewa ba wani abin da zai kusanta ku da aljanna kusan kusan saki ba ce na bayyana maka ba wani abin da zai nisanta ku da wuta kusan kusan saki ba ce na bayyana maka kai da kasan wannan wai shi ne zaka zo da kai da wanda bai sani ba wai kuna neman mafita wai abubuwa sun da zaku da yana mafita ina ce to ko za a yi demokrasiya ne ko an yi demokrasiya ya fi kuɗa da mutane sun ji aiki to don Allah inda za a je ran lahira ka in ka ji in ka ji mala'ika ya ce ina yan demokrasiya ka san ina za a je ban ce ku gaya man ba amma da za a zo ran lahira sai kawai abin da lafiya ce ina zama kurkawa na tabbata duk duk wani ba makurki zai kaje yana kurkawa nuriya ne muka ake ni ya san ba za a karanta domin babu annabin da makurkiya ko akwai abubuwan da akwai ko kaya ma yana son ya ji an ce ina yan al'umman muhammadu ne ko ya tashi ko ba haka bane to sai aka ce ina zama kurkawa inda duk inda akwai wurin da zai kurɗa nan zai kurɗa sai dai in malaka ce kai kwazo ta duba babban kurɗi mai shekiran ka kuka za fito kai ka san in aka ba na ce muku za a yi bane bai ce muku a ran lahira za a ce ina da muku hawa ba amma inda a nan ake za a ce ina da muku hawa din ne zai za ka ji ko yan wata jam'iyya ce ina yan jam'iyya kara ka san za ka ba da kuɗi kamar don kana tsanin nan anya za a rasa lafiya kana son ka ji an ce ina yan al'umma muhammadu ne lokaci kana to ko yan al'umma muhammadu sai wanda suka muhammadu wa man ka bi fa inna hu min sai wanda wanda suka bi farkin annabi su ne yan al'umma ba gado ba ne to dan da aka yi mu ne sai muka samu kan mawar wani yanayi wanda yake wai mun taru a matsayin al'umma muna neman farkin idan wani bai san mafita ba to mu mu ma mu sani ba mu da muke da littafin Allah zance daga gare shi la ya tuni ba ka mun ne ne wala mun kai sannan sai mu dawo mu ce mutane wai muna neman mafita ta ina muke neman mafita wajen wani a ina to in abin da ya komi yankun san mutum ko ne ko na ko kuma bai karatun tarihi ba dai a yi ne dai aka harbi a shafe shi a kasar nan ya girma ya san abubuwa da dama ya san cewa a wani lokaci a wannan kasa ko da ke mun waye gari mun gama musulmi ne alhamdulillah amma mun san tarihi mun san cewa dama can ai musuluncin ya zo ya zo ne ko ba mutunci ya zo bane dama kin tuka azan musulmi ne anan kamar da mutane suka zo su zo na a wayan wadanda dama wani lokaci sun zo sun zo na sannan daga baya addini ya zo musu addinin da ya fara zuwa a nan ya zo ne addinin sallah da azumi addinin ibadu amma bai zama addinin shari'a bai zama addinin hukunci ba sarakunan kasar hausa a lokacin suna bin al'adunsu amma su sarakunan su ne galibin su suka zama musulmi ya al'umma ta zama musulma galiba lokacin da musulmi suka zo da da'awar da yawa sarakunan su karɓar kuma suka sami malamai suka zo na kuma maka bayani amma rayuwar su gaba ɗaya ta ci gaba irin yadda take da suna al'adunsu na gargajiya saboda haka addini suna sallah suna azumi amma kuma ana waɗansu abubuwa ana yin su wuri ana su ɗan tabbace-tabbace ɗan tsafce da ɗan tsakaniyai na al'ada duk suna nan a shafa wasu ma ainihin an shafa su da addini wani bai san bambanci tsakanin su da addini sai bawan Allah shi Usman dan Bodi Allah ya tabe ya nuna mutane a al'amarin ba addini da ban al'ada ba wasu abin da ake haka ba mutane ba addini ce da a tsabtace addinin daga abubuwan da aka shigar masa a yi addini kuma ya zama addini ne su ke kunshi sarakuna wanda su su su ga abin hadari ne ga mulkin suka yi faɗa shi Allah ta'ala ya baki nasara kan har addini ya kafa ba zan ba tarihi da muku kire kire ba ina a gurguje zan har addini ya kafa ya zama yanzu almasi da almajiran su suke da kada daula ta kafu ta tsoro a kan shari'a ya zama yanzu mutane sun san me yin shari'a ya an san cewa ana bin dokokin Allah ne a ta a gudanar da hukuma to ana nan bayan shekara ɗari da wannan al'amari sai bature bature ingila da na faransa wanda sun sun sun sun ribiri a tsakanin suna cin shi ribirin afirka tsakanin turawan ingilishi da faransawa da italiyawa da bursakarawa da girgikawa da ire-ire wa'annan turawa ne a kan turai daban-daban suka zo suke shawawuran kasashen afirka wani kai wanda ke na kama na wani ke nan na biyu ka wani ke na riga suka raba suka raba kasashen mu nan ingilishi suka kama arewa da mu faransa suka kama suka kirkiro nigeria da nijar da kamaru da chad da sauran suka kakafa kasashe suka yi mulkin mallaka suka zo da wani misali wanda ya kawar da shimfiɗan shehu usman dan poli yanzu an yi tsoro Nigeria yanzu an haɗa mu da waɗanda suke ba san addini ba an ce sunan mu kasan ba ana nan yau da kullum tun ana ganin abin kamar mai zuwa ya wuce ya wuce ne har yau ya- ya kwashi sama da shekara ɗaya daga zuwa mu baturi da mamayin da ta ne ya yi sama da shekara ɗaya to shi baturi ba babaro da ya mutanen ba wannan na sha faɗan wannan a wurare daban-daban sun mutum ne bai mara babaro duka ballanta na wani mutum ya ɗau- ya ɗauka cewa an yaudare mu a bature a ranar ɗaya ga watan april dubu da ɗari uku da- dubu da ɗari tara da uku kafin nan lokacin da ya ci sokoto da yaƙi lugari ya je sokoto ya yi jawabi jawabin sai na na abu sai ka rubuta ya ce cikin zan kawo cikin abin da shi lugari ke faɗi gwamnan da- da- da sarkin ingila ya sa na najeriya ya ce fulani sun ci ƙasar nan da yaƙi saboda haka suna da haƙƙin su mall- su mallaki ƙasa to amma mu yanzu ingilishi mu kuma mun ci ku da yaƙi saboda haka muna da haƙƙin mu mallaki ku wannan a tabbatar da wannan yace saboda haka muna kira gare ku ko kuma ku karanta addinin mu da ƙa'idodin mu kamar yadda ma za mu karanta na ku don a fahimci juna sannan shi a kawo mutu wanda ya kamata ya zara fito ne ba a yi mana wani sosai ya nuna cewa yanzu shi ne ya ƙi shi mu da ya ƙi sai bayan nan a mashi watan mashi ko sha biyar ne ga watan mashi ya faɗi wannan asafa to watan da ya biyo baya ɗaya ga watan april na wannan shekara ya tattara sarakunan da ya fitar a sarauta a lakwaja ya ce musu aka da can kuna ƙarƙashin mulki ne na musulunci ya ɗauko tutar ɗan bode ya shiga ƙarƙashin wannan tutar ya ce amma yanzu bari ku ga abin da zamu yi aka cinna mu tutan wuta aka daga tutan da ke da kowa na sarki indiya aka yi bagulgala da da buga bagulgala da wuta da wuta aka ce yanzu wannan tutan an gama wannan fa an yi ne ba ta sun yanki yan ba ya ai- an yi ne sosai a a- a birnin makwada ya ɗauko alƙur'ani ya ce da can wannan shi ke iko da ku to amma yanzu da lokacin abin da aka kawo wani bature mara kunya ya waje a zakaran tsaye tu- ya- ya tsillama alƙur'ani da tsaye wannan an yi ne ba wai a kunya ba suka ce kuma ƙarshen mulkin alƙur'ani ku ce wannan an yi ne ba wai ba ba ba ba labari ba yana a tarihi kuma ba kama tarihi ba kira ne ka ga shi bature bai ɓoye maka da ta kuna shi da mutum ya kawo yanzu wani abu yakin da aka aka a wannan shi kuna muku muka waye da yanzu sunan mu Najeriya aka kai al'umma to sai aka waye da yanzu bayan sun ga addinin musulunci ya fara dagowa akalla ko da bai kago su kai anan ba a wani kuraye sun ga duk duniyar musulmi sun fara kagowa suna ganin cewa dakon abin da suka dora musu ya yi kasko da suka ga haka nan suka ce to gaskiya ya kan musulmi zai wahala musamman ta waje mai musu da cikin gida shi ne suka kullo da wani sabon salo yanzu musulmin musulunci sai suka canza masa suna sunan sa da abinci yanzu sai su ce kirkiro kungiyoyin da suke ta miyagun ayyuka na kashe-kashe da tashe-tashen bayan marumai amma sai ake wai wai masu jihadi ne in ka- in kai mai sanin labarun duniya ne yake duniya kullum ka ji irin wannan an an kai harin sai mutane su sa gemu roba su sa wani da zabiyan kaya su su sake ke kewa su addini sannan su je su ta kashe mutane yaushe ne addinin nan ya zama yake aka dace shi har da zai zama sunan sa kashe kashe da ainihin a ce addinin musulunci kashe wanda bai ta ba musulmi ne ake yi ba da da annabi ya shigo maka duk sun da ya samu hayi daga garu kira gogon hira da ya shigo maka in zan tambaya mutum nawa ne a cikin maka musulmi a lokacin tambaya nake muku ku gaya mini ansa lokacin da annabi aka yi masa hawaye ya so jiyo ko garin maka mutanen maka nawa ne musulmi ba shi ne shi ne kawai zo da musulunci ai to da a ce ana kashe wanda yake ba musulmi ne in ya karkashe kowa da ya kenan waɗanda ya kira suka suka bi shi a suka yi hijira da shi suka sha wahala sai a cikin suna bin addinin shi ne ba ya zo nuna musu addinin ba ne? har wanda suka yi gaba da shi suka kore shi yin hijira suka bi shi da ya koki har ya zo ya nasara a kansu sun ɗauka zai tsaye musu ya ce ka tafi a suke ko suka ce wannan addini ne gaskiya har makkan nan da ake bautan gumaka ta koma cibiyar bautan Allah addini ne ya yi ta ina ne aka ce muku sunan addini aka ce wanda ba musulmi ana kiran shi da shi usman dan bodo da ya bayyana ya shiga ga kafin sai duk aka ce wanda bai zai addini ke cewa ba da ina addini ne yanzu an yi da addini musulunci addini a cikin kisa kawai kake yi. domin da aka rena mu don a ainihin a ƙasar su irin su iraq da syria da lebanon da sauran ƙasashen laraba ana samun mutane da suke da ra'ayin kisan kai a matsayin addini daga cikin suna sun ɗauka kisan kai addini to kuma suna ba su wani aiki da kebe to amma anan mun ba mu samu wanda su samu wanda zai mutu wannan aiki musamman ba samu saboda su suke na ƙarya suka fito da na goshi boko haram in ka tambayi mutane wa ka ta kwata ga ganin boko haram ba ne ta ganin boko haram ban sani ba ko wani ka ta ganin ba boko haram ne ko ya ga masallacin ko ya ga makarantar ko ya ga littattafan ko ya ga jaridan ko ya ga gidan rediyon ko ya ga inda masu ke haɗuwa ba su ce amma aka ce mana wai aka kawo a wata kungiya wata boko haram wai tana faɗa da gwamnati tare da Najeriya wai za ta kafa addinin musulunci sun tsaya na annabi Muhammad wannan ba izini bane da cin mutunci to me kuke ce kawai ba mai taka a kasuwa ko a masallaci ko a coci wai shi wai wai suna da su kawo addini wannan izini da addini daga waɗannan makiyaya yanzu mu koma ne ne a cikin su yi sunan addini to har kuma suka ko a cikinmu suka sami masu ra'ayoyi daban-daban suna cikin farautan ra'ayoyi kaga ana musulmi ne ana masa tarbiyya akan cewa ba shi da abokin gaba sai musulmi ɗan uwansa kuma shi ya ɗauka haka nan ne addini duk wani duk wani musulmi da ka ga ya zo yana kira in ka je yana kokarin ya rarraba musulmi ya rarraba kawo kansu ce waɗannan yan kaza mai yin can kaza waɗannan kaza da yana ma- makiya musulunci aiki kowa ya shi ya shi aka jayarci musulunci sabon abu ne sabon abu ne ya fito da mu sani ba har da wani zai zo ya ga mana me ya addinin musulunci yau rana ɗaya ɗaya rana ɗaya zo a ce kawai a zo a ce kowa musulmi ba za mu tsarkake kun mace kun musulmi na faɗa mana tun farko mu gane da kyau musulunci sako ne na Allah sakon nan alhamdulillah ba mu jarce shi to da awon na san mutane su da take suna ta irin waɗannan su ta cewa ai waɗannan musulunci ba ai su musulmi ba su ba su ce ba su ka ba ko ko ko ko ko in ma faɗa kuka zo da shi kuma da ta kubban cikin ku ba faɗa maka zo yi abin da muke cewa shi ne mu musulmi mun shaida da la ilaha illallah muhammadu rasul a matsayin mu na musulmi akwai abin da ya rataya a wayan mu yi to mu yi shi. amma ba mu ce baka kai ba addini musulmi ke kake ba mu abin da ba mu ce baka kai ba ka da addini mun kawo maka addini kai musulmi ne alhamdulillah ka shaida la ilaha illallah muhammadu da dan uwan mu ne mu haɗu mu yi abin da ya rataya a wayan mu wannan shi ke gaban mu to makiyan mu yanzu su suka fito mana da waɗannan rarrabe-rarrabe domin turawan ingila an ce lokacin akwai wani wani dan majalisar da ya ce ba za mu yi nasara a kan musulmi ba ya faɗi abubuwa matuƙan akwai abubuwa da ya nufi sakamakon guda biyar ya ce na ɗaya ya ce matuƙan suna da kai da wannan ya je da kwabin alkurani ya da alkurani ya ce matuƙar suna karanta wannan suna aiki da shi ba za mu taɓa matsala kan sannan ya ce ko ba mu ba za mu taɓa zama cikin kwanciyar hankali ba matuƙar suna zuwa haji suna ganin ƙaba da daraja ya ce kuma ba ba za mu taɓa zama cikin kwanciyar hankali ba matuƙar suna sallan juma'a wani dan majalisa da yake haushi a cewa to alƙalamin da suke da kisa ba za mu mallakar ba sai ɗauki alƙalamin ya nana da ƙasa ya haka sai yake me kai yake ana fara yaƙi da alƙalamin sai ai ba ba haka ake yaƙi da alƙalamin ba wannan kofi ne guda ɗaya suna da shi da yawa a hannu kuma da yawa suna da shi ba hana karatun alƙur'ani za mu yi ba za mu yi ƙoƙari ne maza suna karanta alƙur'ani amma ba su aiki da shi mu shiga tsakaninsu da aiki da alƙur'ani shine abin da ke gabanmu ya zama da alƙur'ani amma ba su aiki da shi shine abin da ke gabanmu amma ba wai kona alkur'ani ko taka shi ba to kuma za ku lura ba ga alkur'ani an karanta ba ina tambayin ku yanzu ba ka ba gashi ana kana ta karatu ba alaran ma ya ja baki kila ma malam ya fasa a ce ku يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ما لن ما لن نعم muna azumi kutuba alaikum musiyam muna azumi to amma wayan su kutuba alaikum din fa sai kuma azu kutuba alaikum alqital wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum ya kamata ka aro samu ka kawai shi ake kitali kakan kakan ka ne yayi amma kai yanzu sai labari kai ka zo san da kai da wanda ya kamata ka kaya ka kasan ku daya al'umman ku daya ba bambancin addini kaga kaga an gama sai dai a karanta kutuba alaikum alqitalu kutuba alaikum wani kutuba alaikum kutuba alaikum alqisasu ka تلك أتلا الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى sannan su kuma ba mutum a rai kuma kisa su ba yau sai ka ji zubin kisa ce yanzu ka banki agwagwa sai ka biya amma mutum ko kowa ka biya to shi kutu a rai kuma kisa su ɗin shi kuma a yana yanki ciki sai a ce kotu a ce ainihin a ci ka tara ko a zaure ka shekara bakwai shi ne hukuncin da ya zo to kaga shiga tsakanin mutane da alkur'ani ke alkur'ani yana nasar an bawa to haji fa ka lura da yadda suke haji wanda ya ji haji zai gani ana ta kokarin a nuna masa cewa wannan dutse in ya taba a amangani shi juma'a fa a'a, wannan baka ji haji ba kana ganin juma'a ne ka ga mutum wannan yayi na wannan yana za ka masallacin wa kai ka masallacin wa a bisa ka'ida duk gari komin girman sa masallacin juma'a ɗaya kamata ya yi. komin girman gari bisa ka'ida na shari'a karanta wasu kan ce in tsakanin masallaci da masallaci ya kai mil shida ana iya yin wani juma'a amma za ka ce a duba ka gani yadda suke cewa hukuncin suna cewa da wanda yake daga ganuwan gari zuwa garin su in ya kai mil shida to shi ne juma'a ta ɗakar amma bai kai mil shida ba a masallacin juma'a zai amma gari ko ya kai mil goma sha biyu ne a cikin gari juma'a ya rayu amma ka lura yanzu da aka da juma'a kayan wata ko ina juma'a ko ina juma'a to shi ne fa wanda ya ciki bai kamata ya bi a haɗa a cikin gari sannan a fita da alkiyori a fita can wajen gari a kan lardin sannan a dawo ta hanyar da ba sannan aka je ba duk ana da kirori sannan a zo cikin gari sannan kowa ke haka aka wuta yi amma yanzu ba ka kowa ke wani wani masarautar makama a kurfin kaji wai wani wani wani wani wani wani wani wani ɗan gundun masallaci kamar kurfin kaji wai wai juma'a ma ake yana ina ake wani juma'a ne ko ina wannan ba su tsammanin aikin makiyayi tun da sun ce no dai sun raba masallaci raba masallaci wa ya raba masallaci ya ba masallaci ɗaya bane ina tambaya ne ya kai aka raba makiya suka raba ka yadda ko baka yadda ba saboda suna ganin masallaci suna ƙarfin mu ne sai yanzu da Allah da duk gari za a haɗu a tsakiyar gari a fita hanya guda ana alkar ana kabbala ana hailala ana salatin annabi ba ganin ya yi gidi ba a ce babban gari duk ana sa cikin gari an fita hanya da an je can wajen gari an yi duma an yi masaki an dawo ta wata hanyar daban ko ina ya ya duk gari duk za a zikiri kafa kafa ya ta zikiri inda akwai wanda ke ba musulmi na nan za ka biya zai ce wani addini ko zai yi ko in zama mai to kun ga irin waɗannan wanda yake yanzu nan kasan saboda sun raina mutu suka ɗulo mana da wani abu yanzu wai wai wai yanzu ba mu ba ga abun ba wai ba kawai sai da jiba mu ya tashi wai kun ya yi to za su dawo da za su tabbatar da shi su ne hawaye da kashi ƴan mata wani addinin musulunci ne miyagun ayyuka daban-daban wanda zahirin alkur'ani ga kiran ba ba ka bukatar a sama ko da mutum ba mutum ne ya san miyan wasu ayyuka ne amma su ake jin gida maji wannan da kisan makiya ne makiyan nan ba su tsoro da wannan abu wasai da suka ga cewa addinin nan yana nema ya to na dan ɗauki dogon lokaci na magana ya kamata in kyale ta kuma zan kokari in karkara magana da cewa mu fa addinin nan alhamdulillah kamar da ke tun farko ba za mu iya cewa mun gode ma Allah da yake ainihin amma mun san cewa ba gado ba amma alhamdulillah mun gode ma Allah har ta gadon mu kuma mun san yanzu addini lokacin sa ne ya fara tsagowa kun san kuma mun san kuma makiya sun ka haika wajen ganin bayan addini nan ta dukkanin wasila daga cikin wasilolin su har da kokowa cikin to amma kamar yadda ba su farko nasara a farko ba yanzu ma ba za su yi na in ka ce mun za bayan sun yi nasarori ai sai mu ce eh da aka kwanta ba amma in aka dago to tabbas addini zai dawo in ka ce mun ya za a yi addini yanzu kana bin yanzu kasar nan yanzu a dawo a dawo a yi zama addinin musulunci ke iko a yi kamar lokacin da shehu sai mu ji maka eh eh eh in ka ce wani "Ah, ah, ah, ah, ah, ba zai yiwuwa sai mu ce maka idan mu ne za mu yi ba za mu iya ba amma idan allah ne zai yi ba ka kawo min wani abu guda wanda allah ba zai iya ba Allahn da ya mai da wutan da aka wurga annabi Ibrahim ta zama tana da zafi har tana kona mutane amma shi ta zama fardan wata laman gari mai iko ne kan ya dawo mana da addini sharaɗin mun ɗa- mun tsaga musu ya rabbi ga mu mun zo muna da haka kawai ba ku nema ba إن الله لا يغير ما ب- لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم haka kawai ba kawai ku ce ko kun je can kun ce da shi kun je kallon mala'ikun mala'ikun bababan shi addini sai kawai ku ga mala'iku sun zo ko sun je gyara muku amma ran da kuka tashi kuka ce addini za mu yi to Allah yana tare da ku. wannan ta zama kuma addini ne da ku. to na san daidai gwargwado a ɗan namu ɓangaren mun ɗan yi ɗan kira ɗan kira mutane suna ce mai kuna ɓata lokaci kun yi ba zai yiwu ba to amma muna tambaya in ba zai yiwu ba me yasa makiya me yasa makiya suka damu wani misali da na sha bayarwa kai kullum kan ba da wannan misali muƙaddara wani mutum ya zo gari ne ya zo gari ya same ku ya ce muku kuna kuna kaiwa da kuma sai na ɗankiro tauraro ya faɗo muku duk ya warga sai yana haka me kake yana tsani wai zai zai je hausa ba ne tun ku tsoto ruwa ya mangane ya mangane ku duk ku mutu me zai- me ya kamata ku miki me ya kamata ku ce da shi ba da kokari tun ku tsoto tauraro kun san yana ɓata lokacin ku idan kana kamun kifi a kogi sai wani ya zo da boki yana farfarwa yana watsa wa sai na kwashe ruwan nan duk karkaci da za ka ce da shi ba da ƙoƙari ka san ba zai yi ba mai yasa mu in hauka muke yi da muka ce a dawo da musulunci mai yasa suka damu me yasa buɗe wuta me yasa kamu da ɗauri saboda sun san zai yiwu ne sun san ba hauka muke yi din da hauka muke da sun tsanin kawkan me yasa suka zo suke mana irin abin da makiyan farko su ce ma masu addinin farko sun san san zai yiwu ne tabbas addinin nan zai dawo ya kuma ka fita ba saura da me in irin da awa irin wannan kowa ya duba ya ga shi kuma wata gudunmuwa zai baya domin inda awa ta bayyana mutane sukan kasu kashi uku kashi guda kalilan waɗanda suke cewa a koma ga addinin Allah kashi guda kuma kalilan waɗanda suke cewa addinin ba zai wasu ne masu iko shi ba ya irin yadda mahukuntan kwarai suka yi ma'anin sai kuma kashi na uku su ne mafi yawan mutane yan zurfin mu ga yara tsakaya tsakanin waɗannan kalilan da waɗannan kalilan kalilan raunana da kalilan masu iko ana fafata wannan ya ce za a yi wannan ya ce ba zai yi ba su kuma yan kallo suna kallo duk wanda ya nasara nasu wakilin da na ta al'antun mujtami'un la'azana na fito sahara in kano humul gari suna suna tare sun ma riga da sun zartar da da da annabi Musa ya zo ya nuna aya ta auna shi sihiri ne ta turo wasu sihirinsa aka ce za a yi harkuri mutane su ce to an haɗu ko za mu masu hiri suna su ba ba sun ce irin fir'auna sun ɗauka masu bin masu hiri yana bin bin fir'auna wato masu hirin fir'auna za su buge Musa sai kuma sai jama'a sai ga shi sai musa ya buge masu suke sai sai masu ne suka musulunta in gaskiya ne ba sai su ba kawai sai fir'auna ya je kira da alhari alaisa li mulku misra wa hadha alhar tajri min hadi am ana khairu am hadha alladhi huwa mahinun wa la yaqadu bihi fa inna wara'u ta'ala asru min ba'd aw ja'a ma'ruf malaikatu muqarrabin yayin da yawan nan kira din Allah ta fasa abba qaumu fa'u ya mai da mutanen su kamar wasu wawaye ya mai shi su masu karamin hankali su kuma sai suke masala sai Allah ta'ala innahum kanu qauman fasiqin to wani ƴan zura ido wa za su yi ba wa- waye zai galaba a bi suna jiran masu masu iko su galaba ne to cikin jama'un nan uku zaɓi ɗaya za ka zama cikin ƙalilan azzalumai ko ka zama cikin ƙalilan masu cewa zuwa addini ko za ka zama yan zura ido to in kai ɗan zura ido ne, in kai sa'a abin ya yi nasara sai ka zo ka ƙasa da kai ka ƙasa da mamutar a kan ka zama ai ka tsaya kowa ya san wahala abba a so wahala abba a so shi na mun ka zauna gefe guda muna kallon ku amma alhamdulillah tun da yanzu kun yi nasara muna tare da ku in ka yi sa'a ce in kuma kai rashin sa'a an ka mangare ka ko kan mutu kafin lo- lokacin nasara ɗin ai an gama ko haka nan mutu an gama ko ba za ka cewa Allah to kuma zan karkar magana da cewa ka sani cewa shi addini ba ana yin sa ne domin zai biya maka bukatan duniyarka ana yin sa ne saboda a sami tsira ko kiyama domin ka yi addini ko baka yi addini ba za ka koma ga Allah kuma a- za za- za a yi hukunci to fatan mu abin abin- abin da addini yake bida wajen mu shine tsiran mu a duniyar mu da rayuwar mu wanda ya bi addini shi nasara ne don alƙawarin da Allah ya masa nasara a duniya da nasara a lahira wanda kuma ya ƙi bi shi kuma hasara biyu ne hasaran duniyan nan ko da ya yi mulkin da zai bari kuma ya hasara lahira Allah ya karshe mu ya kiyaye mu daɗewa biyu ya kiyaye mu hasaran duniya da lahira muna kuma roƙon Allah ya karshe mu sami nasarar duniya da lahira muna roƙon Allah ta'ala ya nuna mana lokacin da tutar la ilaha illallah muhammadu rasulullah ta fi fila a ƙasar nan ya zama komi ba za a yi ba sai an ce Allah ya ce manzonsa ya ce وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين والسلام عليكم ورحمه الله
إمام البراءة لبيك البراءة لبيك إمام البراءة لبيك إمام البراءة لبيك sun kafi tayin ne albarka domin nabi mahi mai marka إمام البراءة لبيك Fa'ilan kwarai babban bako jinin nabi babba mai marka إمام البراءة لبيك Nabi majinin ɗan yakuba allazaki kogin albarka إمام البراءة لبيك Nabila jimin ɗan yakuba alzazzaki kogin albarka.
إمام البراءة لبيك Malam gashi ya iso kuma ya yi wa'azi domin a gane dinin mai makka.
إمام البراءة لبيك Ya zo ya yi tarihi domin a gane zahirin wannan harka.
إمام البراءة لبيك Ba gado ba ne, imani ne al-Islamu kai harko na duka.
إمام البراءة لبيك shine abin kogin adamu na zuwa na biyu kogin albarka إمام البراءة لبيك gobe lahira a yi lissafi daki daki akan aikin mu duka إمام البراءة لبيك bayan yayi misalan daki daki domin a gane tsintsar albarka إمام البراءة لبيك
ya rika kada wani ya bar wannan wuri da wata bukata ta da kai ne za ka yi ka maslaha da yi ba sai ka biya ma alamun ka ya rabbi ka haɗa kan al'umma musulmi ka haɗa bukatar abin da zai shigo ya raba tsakanin mu Allah ka kawar mana da su alamun roƙon ka ya rika masu ƙiƙan musulmi da musulunci da shirin Allah ka mai da musu shirin ba kawo kawo Allah ka kare mu da kariya ka kiyaye mu da kiyayewa ka taimake mu da taimakon ka zaunar da mu lafiya ya rabbal alamin ka ba mu yalwar arziki da koshin lafiya kuma ka wanzar da soyayya da kauna da walwala a tsakanin zaɓin da shi kawai ƙasa al'amar mata ka kawar mana shi ya rabbal alamin اللهم اغفر لنا من خشيتك ما يكون به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تخرجنا بها جنتك ومن اليقين ما تخرج به علينا مصيبات الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اكتبنا وارحمنا واثبت أقدامنا واثبت أدلتنا وأصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا وهدنا سبل الصلاة ونجنا من الظلمات الى النور وجاءت وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نرغب اليك في دولتك الكريمه باسمها الاسلام واهله وبظلمها النفاق واهله وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والاخره. اللهم ما انكرنا من الحق فعرفنا وما عرفتنا منه فحملنا وما جهلناه فعلمنا وما قصرنا عنه فضللنا وعدنا لما اختلف فيه من الحجر اليك فانك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين